ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 26 daidai ga watan 8 watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a karatun littafin a tajiridi sarih li ahadithil jami'in sahih littafin da babban malami shine a sheikh ahmad bin muhammad bin abdullatif azabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya bar duniya 893 Allah subhanahu wata'ala ya jikan shi da rahama ubangi subhanahu wata'ala ya albarkace mu cikin dukkanin abubuwan da za mu ji na sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya zama ta hujja gare mu ba hujja kan mu bayan rabbal alamin za mu tashi hadithi na 274 wanda malamin ya kashi karkashin tarjama ta imamul bukhari babu nomil mar'ati fil masjidi babu nomil mar'ati fil masjidi عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاه أحمر من صيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فأصبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوا قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلي قبلها قالت والله إني لقائلة معهم إني لقائمة معهم إذ مرت, إذ مرت الهديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاه من أعاجيب ربنا ألا إنه من من بلدة الكفر أنجاني فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم المرأة في المسجد وانا باب زينونا من هلج mace za ta iya barci a masallaci in ku har ya halitta mace ta kwanta ta yi barci a masallaci kenan min babu aula namiji saboda ita ce ake tunanin kenan zuwan al'ada wanda kuma ɗaya ne daga mawani na shiga kenan masallaci ya kawo hadisi na aisha radiyallahu anha ta ce anna walida tankanar sauda'a anna walida lalle wata baiwa walida a nan gurin kenan ana nufin baiwa duk da jaririn da aka haihuwa za iya ce mai walid ko kuma in mace a ce mata walida yaro kuma a ce mai walid kenan sannan kuma ana itilaki ga wadda take baiwa kamar yadda anan walida ma'ana kenan baiwa kanat sauda ta kasance kenan bakal fata ma'ana kenan bakar fata tunda cikin jama'a ce ta larabawa kaga kenan za iya cewa mai bakar fata saboda mai kenan larabawa su suka yawa kama cikin misali da za a ce malam wani saboda kenan mai mu babbaku ne kenan aka samu wani wanda ya saba wannan ya ce mai malam wari ko kuma a samu kenan masu suna ɗaya ne wani wari wani baki sai a siffanta wancan da warin saboda su ne kenan kaɗan a cikinmu liyayin min al'arabi baiwa ta wani ƙauye daga ƙauyuka na larabawa ba ta kuha sai zamanto sun yantar da ita fakanat ma'ahu ta kasance da tana tare da su kafin su yantar da ita ƙalar ta ce ba kharaja sabiyatun lahum sai wata diyarsu wata yarinya tasu sai ta zamanto ta fito daga cikin gida alaiha bishawul ahmar min suyu tana saye da wani zinari wanda yake kenan isha wanda kuma an yi shi daga fata ko kuma daga suyur abin da yake sakekke na tsakiya da aka saka a cikin shi aka ce kenan wusha shine irin madauri na tsatso wanda za ka za daura akan daura tsatso da kuma kahwada kenan a tsatso da kahwada mafi yawa shawusu za ka ga suna amfani da irin wannan wannan kinkirin sau da aka kenan tana daure da wannan abin ado din na fata ne sannan kuma an ɗanfara mushi gwal sai zaman to kenan launin shi ja ne kuma an ɗanfara mushi kenan an mammanna gwal wanda yake kenan fari fa kharaja sabiyatu lahum sai wata yar diyarsu sai ta zaman to ta huto alaiha wishahul ahmad tana daure da wani zinari wanda yake ja min siyore wanda yake na ziri halar ta ce fawada atu sai ta ajiye shi awwaka aminha ko kuma sai ya kunce ya faɗi daga cikinta ko dai sai ta ajiye shi lokacin za ta shiga banɗaki wadda an ce kenan sabo yi ma arme ce kenan ta je shiga gurin wanka sai ta cire shi sai ta ajiye shi a waje ko kuma a ballewa ya sai zama to kenan ya huta daga cikinta famarar bihi hudayyatu sai ga maka wani shaho ya zo sai ya fice ta kanshi wahuwa mulkan yana yadda ba su batu lahaman wannan shaho sai tunanin wannan kenan maɗauri nata nama ne duba da fata ne sannan kuma ga fari na kenan gwal sai ɗauka kamar kitse ne kaga zai zama to kamar zai ɗauka nama ne kuma amma ga kitse kenan sau da haka ba kasa fatu kawai sai ta fauce wannan abu tana zawa kenan wannan shawo sai ya warce wannan halar ta ce falta masu suka neme shi sama ko ƙasa faram ya jiru ba inda suka same shi halar ta ce fatta hamu ne bi kawai sai suka tuhume ni kenan an nema an rasa wane ne ake ga cewa ba kowa ba kenan ni bai wasu shi kenan kawai ka ce fatta hamu ne bi sai suka tuhume ni qalat tace fatafiku sai suka zaman to yafattishuna suna ta bincike hatta fattashu qubulaha har sai da suka bincika ta da gabanta ma'ana har sai da suka bincika mutuncinsa saboda me kaga irin tsari na su'ul malaka na mutanen ƙauyuka ga waɗanda suke bayi musamman ma kuma bakar fata kaga ga ta baiwa ga ta bakar fata kuma a hannun waɗanda suke me kenan larabawan ƙauye falam yajidu qala fatahamuni bi qala fatafiqu yufattishuna hatta fattashu qublaha qala tace wallahi inni laqa'ima ma'ahum tace wallahi ina tsaye tare da su id marrat alhudayyatu fa alqat wannan shahu kawai sai zo hucewa sai jeho a wata ruwaya addu'a sai ta roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya barrantar da ita ya kubutar da ita daga wannan sau da haka kawai sai ya ƙara kewayewa abin mamakin iko Allah kawai sai jefo da wannan kenan maɗauri halar ta ce fawaƙa bai na sai faɗo tsakiyarsu halar ta ce fa'ulta na ce hazan lalin ta hamun nufi gari abin da kuke tuhuma ta a kai za'amtu kuka riya cewa ni na ɗauke kuka mun kaza kaza cin zarafi wa na min hubari'a alhali kuma ba ni bace ba ni na barranta ban ɗauki ba abin wa huwa za huwa shi dai gade shi nan gurin shikin qalat tace faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa sai ta zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta musulunta qalat aisha aisha tace fa kana la akhba'u fil masjid a lokacin da ta musulunta sai aka kafa mata wata rumfa a masallaci aw yufshun ko kuma sai zamanto an yi mata wani kyalakaima wadda take kenan wata wani dan tanti aka sa aka mata wani khaima wanda yake dan karami qalat tace fa kanat ta'tini fatahaddathu indi takan zawwa ta kahira guna qalat tace fala tajlis indi majlisan amma duk radda ta zo kamun hira batta zama gurin wani zama illa qalat face sai naji ta ce wa yawmal mushahimin a'ajibi rabbina ayinin fatan wannan maɗauri min a ajibin rabbina da akwai abin al'ajabin mahalicinmu ala innahu min baladin kufri an jani to saurara Allah ya kubutar da ni ya tseratar da ni daga gari wanda yake na kafirci na wanda suke kafirai qalat aisha radiyallahu anha aisha tace fa qultu laha sai nace ma sha'anuki wai menene al'amarinki la taqudina ma'i maq'adan ba ki zama wani gurin zama tare da ni illa kulti haza sai na cikin faɗi wannan baiti qalat tace fa haddathatni bi hadha alhadith sai ta zantar da ni wannan labari nata cewa ga irin abin da ya faru kafin ta zo ta musulunta lokacin tana gurin waɗancan uwayen gidan uwayen gidanta na ƙauye kafin ta shiga addinin musulunci ga irin cin zarafin da suka mata da kuma yadda ubangiji subhanahu wataala sai sanya wannan abin sai zama sababi ne na samun kenan daukakata a duniya da kuma daukakata a lahira wannan za mu ga karan farko ya nuna mana halaccin kenan barcin mace a masallaci halaccin barcin mace a masallaci sai kuma irin yanda kafin zuwa addinin musulunci mujtama na jahiliya suke tuzguna ma wanda yake rarrauna kaga wannan da ke baiwa ce sai zaman so ba a dauki ba mutuncin ta komi yi mata yarfe sannan kuma bayan yarfan bincike ta yanda har sai da ya zama to kenan an keta mutuncin ta akan wani da abu wanda yake bai kai ya ka saboda ba a dubin sa ma a matsayin ita yar adam ce to amma kaga addinin musulunci da yazo gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kutuba cewa babu bambanci ba bambanci da wanda yake balarabe ne da wanda yake bakar fata ne da wanda yake bawa duk ɗaya ne inna akramakum inda Allah atqakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum Allah subhanahu wa ta'ala sai dunkule dukkanin mutane sai kuma ma aka nuna cewa kai duk irin salsalarka duk irin kyan asalinka to kasance in har babu addinin musulunci tattare da kai to fa babu kaskantacce kamar kamar kai ma'ana abinda ake kallo ko abinda musulunci yake kallo tsoron Allah da addini wanda ya zama na Allah mai bin Allah to kawai shine madaukaki ko da kuwa a ce bawa ne shine Allah ya ce wala abdu mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum bawa mai imani ya fi alkhairi a kanki aure mushiriki ɗan dangi ko da kuwa mushirikin ɗan dangi yana da mulki yana da dukiya yana da kaza to bawa wanda yake ba kowa ba mara asali ya fi shi alkhairi saboda me waɗancan kafiran wuta za su jau su kuma waɗancan zuwa ga ina aljanna ne suke jau to a nan gurin kaga addinin musulunci sai daidaita duka gabaki da babu zancen bambantawa ko kuma wariya ko kuma cin zarafin wanda yake bawa shi yasa irin su bilal irin su suhaib irin su ammar irin su salman kaga duka waɗanda suke ba wai larabawa bane ba wanda kuma a cikin jama'ar larabawa duk da za a ga su ma jaffata ne to amma ba a dubin su da wani kima ko dai wasu su suna da masu kenan nami na bauta kaga irin su misali Usama hubbi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga mahaifin shi Zaid Maula ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ya zama su suke da kolin daraja dan Allah nuna sai zama cikin Qur'ani ma ba wanda aka kira suna a cikin waɗanda suke sahabbai ma sai Zaid shi aka kira sunan shi ka gani alhali kuma Maula ne dan a nuna cewa duk musulunci ba wannan abin da yake kallo kwata kwata addini yana kallon imani irin su Salman din duka sai zama su ne kolin kolin matsayi balantana kuma irin su bilal wanda mazala sa sai ce naji sakun kafarka a gina aljanna to kaga kenan abinda musulunci yake kallo wannan abin wannan yake nuna babu addini wanda ya zo da daidaito da sasanta lamari na warware duk mashakil wanda suke na duniya irin addinin musulunci amma da ba musulmi ba kaga duk da yanda suke yayata suna sa a ka karshen bauta da wani duk ƙarya ce bautan nan har yanzu har gobe har jibi zancen ma da ake yi ma ana cewa 'yan adam duka ɗaya ne kowa na da 'yancin ya shiga ko'ina ana sukan saudiya tana nuna ma baki kaza to amma katanga ma ƙarshe dai su suke yi katanga ma ake kuma ana kashi maƙudan kuɗaɗe don saboda bakin haure tun da kun ce ɗaya ne a bar kowa mai shi to amma matsala a ina take kuma ana barin kiristoci ai suna shiga matsala ina take kenan musulunci da yake ta dandazo yana ta shiga koriya ina ne kusan adadi tubunne ne kawai suke ta shiga musulunci ka gani ba ba tare da wannan ba saboda duk wanda ya karanta addinin musulunci da ya dauki wani littafi ya karanta kawai sai ga to ai matsalar duniya kawai musulunci ne zai iya warware ta duk wanda ya karanta sai ga to ai kiristanci shirme ne ai yahudanci shirme ne ya za a ce abu uku kuma abu ɗaya ne ya za a ce kaza kawai daga ƙarshe sai mi kauya shiga musulunci duk wanda yake ta rayuwa yana cewa kawai ba wanda za a bi yaushe za a ce addini yaushe za a ce da kai kaza kawai da hannun shi ya fada hannun wani littafi ko wani malami na musulunci ya zaunar da shi ko wani musulmi ya karantar da shi kawai shikenan sai kaga burus shikenan ya gane ya mi kauya ya sallama to kiristoci ma sun yi saukin sha da waɗancan wanda suke da abin nan balantana wanda shi ya ce bai san ba ma an yi duniya ko an yi kaza kaga su su suka yi saukin ma saboda su jakai ne kawai raƙumi ne da aka na duk wanda ya ja su na shi ne in kirista suka ja a tafi in wancan suka ja a tafi to balle kuma musulmi ka gani saboda haka kenan wannan abubuwa za mu ga musulunci shine ya riga ya game dukkanin al'amurra gabaki dai wannan yarinya wadda ta ce sabiyatu aka ce kenan a wata ruwaya kin amarya ce kaga alhali kuma mai sabiyatul karamar yarinya saboda mujtama na larabawa su ba wai yanda mustashirkun bane suke sukan shakhsiya da mutunci na manzo Allah sallallahu dangane da auren sayyidatuna Aisha wasu kuma ƴan koransu ƴan Allah ba ku musamu masu neman komi aka kawo kawai mu muna maraba ya za a yi a daidaita a nuna ma da saru mu ma addinin mu kawai duka ɗaya hakan take to su kuma su ma su bi su a ai ba auren ba auren da karama yarinya ai ba haka ba manzana sa hadisin ma ba a fahimce shi ba su su ne wasu ka fahimci hadisin kai ka taba ga mai karanta hadisi a jarida shi fahimci hadisin su a jarida suke karanta hadisi can gurin an je wani hadisi cikin can gurin an leka wani da zai ce ma a buhari ba shi yau bai taba ganin bukari can gurin ya ga an ce mai rawabul bukari wani ma ba haka nan bari an je wata makala wani yayi wani shahin sha'ir zarar ya sayo shi ma yanda yayi nakalin ma ba daidai bane shine ya ce ma hadisi a bukhari ka nemi duk bukharin duniya sai ka rasa wai hadisin na aina yake saboda kawai wani ne ya ciro daga can daga takardar wance ya ciro shi ma daga takardar wance shine ya kai ta jin sai su dinga nuna cewa wai ba a gane ba wai ba shekarar ta shidda ba sannan kuma ba tana da tara ba aka kai ta su kuma waɗancan yin su kai tsaye su kuma yesu soke manzo Allah sassa a kai to alhali kuma kafin manzo Allah sassa la mutsayin bin ali ya nemi aurenta kaga ba wai ma a ci sallallahu bane bane a an riga yi annabi sallallahu yin magana kin a baya kafin shi an samu wanda su ma sun yi magana kin ka gani kenan su jama'an larabawa a wannan lokacin haka ne tsarin su yake tafiya kamar yadda har yau wanda suke daji duk suna tafiya kan irin wannan tsarin a yi kame karamar yarinya ko musulunci ya tabbatar in aka kulla maka aure da karamar yarinya a shekara biyu ko a shekara uku ko aka yi kame ba ce ba aka yi dole dole ko ta girma yi an yi in ta girma wane mun kama miki shi shi ne matsayin muje bikin gamsu da shi sai ta gaya mata ta ce ba makara me mushkila shi kenan akwai bambanci da ta girma ko tana yarinya ba za a kai ta gidan ba sai ta girma kuma sannan ba za a kai ta ba in bata su ka ji tsarin musulunci kenan karamar yarinya za a iya kulla mata aure amma me yana sai akan yardarta in aka zo kenan in ta ce ta ji ta gani tana so sai a yi in kuma ba ta ce ba tana so dama musulunci bai raba da arman dole dole ya zama to kenan akwai yarda a tsakankani to kaga a nan gurin ita ma wannan yarinya amarya ce amarya ce ita ma aka yi wannan yinta sai kuma kenan take cewa alhali kuma na barranta sai kuma yadda ta roƙi Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya zama to ta cuta kaga kafin musulunta ta ce amma Allah ci amma jibul mutarra idza da'a ko kafiri ne shiga halata iftira sai kirayi Allah subhanahu wata'ala to Allah yana amsa ni kaga Allah ya ga mana in sun shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta kada suna kada ta Allah subhanahu wata'ala kenan da roƙo amma me ake nufi ma du'aul kafirina illa fi dalal shi ana zancen kenan a hali wanda yake na haka kawai ko kuma halin da musulmi suna yi kafirai suna yi to mu ana amsa mana akan su amma su ba amsa musu akan mu amma in aka shiga halatar iltira to su ma Allah subhanahu wata'ala kenan yaka amsa musu shi yasa kan ta musulunta ne nan sai ta roki Allah subhanahu wata'ala kuma ya zama to Allah ya kubutar da ita to ganin cewa ta kade ta Allah kade wanda yake sama kenan sai ta tattara duka sai ta watsar da su sai ta yi ne sai ta je ta karbi addinin musulunci da yawa wasu yana zama musu sababin musulunta in suka shiga wani halin da ba wanda ya sai fudda su hi Allah sai suka kira Allah sai Allah ya hudda su to kuma ya su shiga musulunci kaga ikrima ibnu abi jahl shi ma abin da ya sa shiga musulunci kenan to ita ma da ta ga irin wannan kubuta da wannan karamci sai ta shiga cikin addinin musulunci sai zama sababin kenan shigarta addinin musulunci sannan kuma za mu fa'idanci a lokacin da mutum ya haɗu da jarrabawa wata fitina ka game da jarraba to abin da ya yi ka yi hijira daga garin sai ka je wani gari sai ka ga katar da alkhairi kenan da kuma kubuta saboda Allah subhanahu wataala ce inna ardi wasi'a kasa ta mai yalwa ce ku je ko ina ku bota mu kaga nan gurin sai ta bar wancan ƙauyen da wa'ancan jama'a sai ta komo ta yi hijira to kuma kaga sai Allah ya datar da ita musulunci sai ya datar da ita sahabiya ma'ana tana da rabon zuwa ta gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga hijira ita mata kyau amma sai ka gamu da jarrabawa a gari sai kuma ka zauna gari to kaga dole ne zaka haɗu da kumci zaka haɗu da tsangwama zaka haɗu da kaza amma mafi yawan zaka duk masu haɗuwa da jarraba ko karai arziki ko wani abu wanda yake na ribata na shedani karshe zaka nura in suka hijira da garin su suka je wani garin sai kaga a can kin sun samu yalwa wasu sai kaga sun yi kuri kaga da ko da yawanci da kauye wasu abin kumya ne yi wani abin kumya aka na kishi sai tsere wani kuma aka kumya tashin sai sai gudu akwai ne daga cikin attajirai na arewacin najeriya yan shekaru ba jima ba allah ya yalwata mushi abin da shi ma sababin wani malamin shi yana waɗi ya ce akwai wata ce gari ya zahi sai ya sace da ya sace yanka wasu sai suka kama shi yan ba'ayin ranar ba ita hatta ya ce mata ya yi su kuma irin yan ba'ayin ranar an wulakanta mutum sai kama shi aka je aka yi yawace yawace duk aka ci zarafin shi ko ina ne wuri na kumiya ne duka aka ci zarafin shi da aka ida ma shi kenan sai ya gudu ya bar garin to shine yanzu kuma Allah subhanahu wataala sai mai gidaddu in ramadan ya zo irin wannan ramadan din haka telem mota ta shinkawa biyu yake kawo da yawan masallata da suna yi ga akai wani bahu biyar wani da kaza da waye ana dawa ana kosai gurin yin kosai gurin wannan duka haka ake ta yin wannan wannan ya zama daga cikin masu kuɗi na gasken gaske to kaga inda ya tsaya garin ga kumiya ga kaza to amma kaga ga kuɗi ga kyauta ai komi manta za shi komi ka yi zai kara kyauta ya kare ita kyauta mai koye ne yi ce saboda haka kenan sai ya zama tota ya zama fa'idanci kenan yin wannan kaura daga gari mutum sai kuma tuna ni'imar Allah in ubangiji subhanahu wata'ala ya ma ni'ima to iya daga godiyar ni'imar Allah godiyar ni'imar Allah subhanahu wata'ala ambata ni'ima din fadhkuru ala allahi la'allakum tashkurun kenan ambata ni'ima shi ma jigo ne daga jigo na godiyar ni'imar Allah sai Allah ya maka ni'ima sai ba a dinga ji ba kana ambata wannan ni'imar ka ja bakin ka kai shiru to kenan kamar baka gode ba kamar baka gode ba yanzu misali sai ka samu wani abu maimakin ka yi bayani akan alhamdulillah Allah ya baka lafiya alhamdulillah sai ka kici alhamdulillah akan wannan kake nuna har yanzu kana matsala kana talaka hi Allah hore ba maimakon a ji a bakin ka cewa yanzu komai ya samu sai kake nuna to kaso zamani kai dai aje da sha'anin kai dai aje dai da sha'ani alhali kuma da jika goma ka fara ka gani kuma yanzu ya zamanto ka take ɗaruruwan muryika kuma kana kaso zamani kuma kana sha'anin sai haƙuri to ni kake yi kira Allah da ya baka baka gode ba komi babu nomiyar rijal fil masjidi wannan babu zai nuna mana halaccin kenan barci na maza a masallaci kaga can gura an kama ce min babu auna maza ba an tsali bin sa'ad radiyallahu anhu qala jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatima falam yajri aliyan fil bait fa qala ayna ibn ammiki قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أينه فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقي وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه يمسه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب وأن يعنون يا هلتا namiji ya shiga masallaci ya yi barci talaka ko mai kuɗi ko ya yake duka yana iya zuwa masallaci ya kwanta ba an ce ba sai talaka ko kuma wanda ba shi da gida ko gwabro ko abin da mai mata ma yana iya zuwa kwanta kenan shi gurin kwanan masallaci ba na bako ba ne ko kuma gwabro a kai bakon gwabro ko bako ce kai ga inda kake wannan na a kenan mai kuɗi ma yana iya zuwa ya kwanta idan ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali akwai gurin da ya fi alkhairi ya fi samun nutsuwa kamar masallaci kaga shine fiyayyen guri a ban kasa an salim bin sa'ad radiyallahu anhu qala jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan diyar shi fatima ya halitta ka ziyarci gidan diyarka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke ne zamanto yana yin haka falam yajid aliyan fil bait da yazo bai tarar da mijinta ba koda ko mijinta baya nan ya halitta ka je ka matsayin ka na ma'aikinta ba sai dole mijinta yana nan ba kana iya daidaita lokacin da bai nan ka je kana iya zuwa yana nan duka kuma wannan dan tarbiyyantarwa ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ta gidanta ma bai bar bami tarbiyyantar da ita da gida ta saboda mata su suka yi bukatar wannan kaga wani lokacin da ta zo tana neman khadimi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai je ya karantar da ita kenan ambata Allah da kuma abin da yafi mata alkhairi da khadimi fa qala ayna bul ammiki ma yana zawwa sai fahimci kamar kenan sun samu wani sabani sai ce ayna bul ammiki ina dan ammin naki na gurin kaga sai dai na dan wane ne Abu Talib Abu Talib kuma me ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba dan Abu Talib ba ammin ta bane ammin wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sai ya ce ai na gudu ammiki dan ya tunatar da ita alaka su da sayyidina Ali ko da ma ba auratayya ba to wannan me akwai wata alaka ta jini a fatankalin ke da shi kenan bai kamata ba dan kun samu wata karaman matsala ya zaman to kenan ko kuma abu ya kai zuwa ga kenan samun haka shi yasa sai ci ai na bunu ammiki wannan kaman kana son mutum ya lattafa kamar mutane ne sun samu rashin jituwa guda biyu sai ga ɗan uwan juna ne sai ka ce ina ɗan uwan naka mace ce da miji tana da alaka ta jini sai suka samu sabani sai ka ce ina dan ammin naki ko ina dan uwan ma'aikin naki ko ina kazakin naki kaga yanzu mi a ciki ko kuma kace yaya kanwar taka ko kazakin taka ko kaza kaga mi ciki da akwai kokarin tuna wata alaka wanda ya kamata a kalla bayan ma alaka din wanda take ta auratayya lokacin da sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen waraka hadisin mu na farko kaga ai haka tace ko ya bani akhi isma min ibni akhi saurari abin da dan dan uwanka zai gaya maka saboda haka ai na bunu ammiki qalat tace kana baini wa bainahu shay'un tsakani na da shi wani al'amari ya faru fa ghadaba ni sai fusata ni ma'ana muka samu kenan me sa'in sa tsakanin mu sai kuma ya zama to me fa ghadaba ni ya fusata ni kaga ne ya tace shay'un wani abu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye ta ba menene ita ma kuma bata ce ba kaza ya faru to mu kaga daga matsalar da ake samu na baraka arme da an samu mushkila kawai sai ta zo gaba ɗaya tare da mai zare da abawa sai ka ji abin da bai ma kamata a faɗi ba wata rana ma wata ƴar goma shi ya ce ni na ɗauki ka nama kaga kaga abin sai ga da mushkila ko kuma kai ma da ka mana shirwa da ka daidaita mu ne ce wannan shari'a ba ta Allah ba ce to yanzu shi mai maslahai da a to kenan haƙuwaye haƙuwaye mu ma ake zagi eh kaga to daga nan gurin sai a bai baci to ba za a yi filla-filla ba kawai mushkila muka samu sau da gyara ake so to tun da mushkila aka samu kenan kai ko baka ce ba wace irin mushkila ai dole abu sai an ji abin kai ta bin diddigi a in gyara kake so ba za ka yi nan ba kenan kana bai ne wa bai na wuce tsakani na da shi wani al'amari ya faru fa gadaba ne sai fusata ne fa kharaja sai fita falam ya qil indi bai ba kailula guna ma'ana bai yi barcin rana ba a guna barcin rana wanda magana san sai ce ilu fa inna shaytana la yaqilu kenan duk wanda zai zamanto ya samu kwanci da wuri kaga me inda rana ta yi tsakiya zai zamanto zai bukaci kenan hutawa zai bukaci yin barci to in yi barcin kuma zai taimaka mai samu bawa har zuwa lokacin da kuma farko hallo sai to kaga sai ka dinga samun tashi kenan karshen dare fagadaba ne fakarar falam ya kalli andi bai baka lula waje na su mafi yawa sabai kenan kaga ba wai dole ba sai ka ware wata turakar ka daban falam ya kalli andi kene kan dawowa mai gurin iyalin shi ya barci wanda yake na rana fakalar nabi sallallahu alaihi wasallam ya nan sarar sai ga wani mutum ungur aina huwa je duba aina ki faja fakala yace ya rasulullah huwa fil masjid raqidun yana can masallaci raqid yana kwance wajen rasulullah sassan to kaga inda aka samu saɓani kuma tsakanin miji da mata mazalar sassan dama karanta da mu an samu fushi me mutum ya zamanto ya zauna in abin bai ba mutum ya zamanto ya kishin gida ya kwanta to kaga sai sai da na ali ga inda ya kamata ne huta sannan kuma ya huta inda ya hida cewa masallaci mafi alkhairin guri a ban ƙasa in gida ya yi zahi to ina ya kamata kenan ɗakin Allah wanda aka sai fita je masallaci wannan kuma hikima ce daga hikimomi wanda kaga zai kawo jinkira maimakon ka tsaya a yi ta saɓanin ka koma gehe ka gani ko ta koma gehe a dinga wani habaici abu ya ɓaci ko kuma a je a dinga faɗa kaga kana samu wanda kuma da an samu shirin su kuma sai zama faɗa to ka fusata tana gaya ma magana shine in mutum ba wanda ya samu tarbiyya bane kuma sai a kai ga bugu to kai kuma yanzu gushinka ya tattaru duk ƙarhinka ya motsa jikin mace da rauni kaga shine yayin mutun ya make kuma yan uwa su ce ba mu yarda ba shikenan aje gaban shari'a kaga daga nan kuma duk abu ya baci shikenan kuma ka dinga neman dahe dahe kaga ba inda za a yi mutane su baka diya su salim alim ka ballata kuma kawai su kyale ka kai ku zage duk karfin ka ka karya ta goka yana kuma shikenan a kama in an kulle ka kace amma ba daidai ba kaga daidai haka daidai ne aka maka saboda me ya kai zuwa ga karyawa in ka gaji hon ka kashe ta kaga wannan duka iya daga abubuwan da abin da yake jayewa in an yi samu rashin jituwa sai a zamana kuma ba wai kana ko ustazu ko malam ba ba za a samu matsala gidanka ba shi zama lamarin aure dole ne an samu irin wannan kaga nan fatima ce shugabar mata wanda suke na gida aljanna kuma sai da ali ne wanda ba ke ce a matar za ta kula min nabi manzalin haruna mai musa su ne suka samu sabani a tsakankanin su a zamantakewa ka gane karshen malama kin kai fatima in kai malam ne ka ga sai da ali to kaga bai zama abin zargi da an samu sabani he dai mi hanyar warwarewa Allah ma ce fa ba su hakaman min alihi wa hakaman min aliha masu hikima ba da balo ba amma da an samu matsalar armin aka zo ba a bi wannan masalihin ba to komi zai wargaje komi zai wargaje amma lazum ne dole za a sai yau ayi daɗi gobe jibi kuma bata sai to amma bata sai a ba hanyoyin da musulunci sai ka komi lafiya lau an samu an daidaita wajen rasulullah ta tsohon mutaji'un ƙarisa ƙata rida'u an shirki har ma mayafin shi ya waɗa tsagen jikin shi a samu huturabin ƙasa duk ta bi ta yance gurin kenan ƙasa ta lullube share kenan haƙar ganin shi fajala rasula sassan ya musahu anu sai ma ke ke shahewa daga cikin shi kare ka kaga tafsasa ta mazalar sallallahu alaihi da kuma tawali wa mazalar sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ita can gurin sai ce mata shin dan amin naki ne kaza ya faru kaga kenan ina dan amin naki ina amin dan amin naki kaga ita in sai aka tunatar da ita alaka ta tsakankanin su to shi kuma yanzu tunda annabi sallallahu alaihi ya ji da koi matsala sai zo kuma yake mai to kai a matsayin ka na wanda ka ba iya ka ba mutum iya dole kuma da siyasa sai da bibiya da kai da tana gida duk wani mai iya ya san matsalar da shi ka san duk mushkilar da ɗiyar ka gare ta kuma matsalar nan ba ta rabu da ita ba ta je gidan wancan bakka tunanin ko matsalar ta ta gida ce ta je can gurin take mushi yanzu kenan shi kamata ka ringa mai siyasa kana lallaba shi saboda ya rike ta to in har sirgi zai tausasa sarkuwa za ta tausasa ita in ta yi wautar yarinta zai kalle ta kenan wa zai kalla sirkai zai kalla to dole kenan wannan abin shi ma sai mun tsaya mun kula da shi amma kai ne ka ba mutum ɗiya babu wani ihsani da wani mu'amala mai kyau da wani da wuya daɗi wani abubuwa na shi kawai bai ganin ka dole abu zai ɓaci amma abu na murna shi ka taya shi murna abu na bakin ciki ka mushi jaje ka dinga zuwa kana mata nasiha ka dinga zuwa kana kaza in ma da wani dan ihsanin da zaka mai a siyasance dinga mai wani ihsani duka dan ka kulla alaka kin Allah ne ya ce jala bainakum nasaban wa sihra alaka ta sarkunta to wani sirkin kaga ya tako gidan mijin ya mutu zai zo ya ce to dole hawa ka azalunci diyata eh dole sai mun tsaya mata ka aje a zalunce ta da diya ta tare da ita amma yanzu ya daidaita alaka wannan ba za ka samu wannan ba wani kuma sai ta bacin an zo kuma sai aiki da shirman da mata suka wani karya da gaskiya an ce kaza an yi waye an yi waye an yi waye duka kuma wannan wannan din sai ya zama to yayi abin da ke shi a takaita kawai ta takaita kawai sai ya zama to duka ya dinga abin nan kenan nashi to wannan yana daga kenan kuskure wanda mafi yawa yake bata alaƙa da kuma zamantakewa tamu ta yau da gobe ta auratayya a lokacin manzala sassalan da hannun shi mai albarka sai ke shaye masu yi na ali wai kule ne a ce kum abaturab kum abaturab tashi abu turab tashi abu turab saboda ni kasar da tai sai annabi sallallahu alaihi wasallam alkunya da wannan abu kum abaturab kum abaturab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dina ali aka ce ba alkunya ba sunan da yake so a kira shi kamar wannan alkunya ta abu turab yana jin daɗi in ka mushe abin nan kaga ni to kare ka yanda ya kira ya mushi ya kiraye shi da wani abin da yake na barkwanci ba laihi bane sirkinka ka mushi barkwanci ba laihi bane ba laifi ba ne wani ɗan abu na wasa dariya ka ɗan zole shi haka kenan ka mai nawa ana saunan bayan saboda nan ka ma ke ce kuma a ba turam shi wa tsari na musulunci komi fa abu ne wa uwa su kai kawai babu wani mashkila ba abu ne wanda yake mai sauki musamman tahiya ta sunna komi ya iya lau za a zo a zauna tsakanin sahabbai wannan yana aure da diyar wance wannan yana aure da diyar a mutunce kowane ya kimance shi kenan wannan ya nuna mana kenan barci a masallaci irin waɗannan abubuwa za ka zo wani lokaci akan tsanantawa sai ka ce abu wanda ya ga masallaci wani ya ka ga kuta kuta irin ya zai haya kuta ka wuce kenan ba ya a masallaci ake kwanci daidai da yawa wani ma za tara shi a fatke shi a dage shi to ka karshe cewa zai to bari shi kenan tunda dai abin wulakanci ne to ni na jasa ne tunda ka tara ka masallaci gurin kwanci to kaga sai dai na alimi sai ya zo ya kwanta a nan gurin haka kuma ita ma waccan sai aka mata daki a nan ba da yi ba ne an yi baki a sabke su masallaci kawai a kiyaye haƙƙin masallaci kar a bata shi kar a yi kaza ka ayyana irin su abu laifin umar suna gwamnati a masallaci suke kwana ga gani a masallaci yake kwana lokacin kafin ya zamanto ya yi aure to za mu gana gurin kenan irin wannan kyakkyawar alaƙa wadda take tsakanin sarki da sarkin shi wanda kake auren da shi ya zamanto kenan akwai girmamawa da mutuntawa da kuma jin kumya da kimantawa bangaren kai da kake aure da shi lalle duk wanda ya baka diya kenan akwai wannan kuma shine abin da musulunci ya samar shine abin da ma dabi'un al'adun mu suka samar da wannan shine jin kumya shi yasa in ka je ka samu bahaushen da ba ma guje ne zaka ga iri-irin wannan tabi'un yana kansu iri-irin wannan tabi'un bahaushen da ba ma guje ne bai da addini to amma kaji duk wanda yake aure da yake sarkin wani to ya san akwai wata kimantawa da mutuntawa da girmamawa to amma yanzu kuma kaga kaga sai zaman to duk mun rasa wannan abu gaisuwa da sarki wani ma sun gaisa da sarkin zai ma tsaye hannun shi kaga wani ma ma tsaye hannun sarkin ne kaga zai kama kawai shikenan sai ma tsaye hannun to kaga babu abin nan wani kuma da yi abin kawai kai tsaye zai kai akwai ma wanda zaka ga har ma kokarin bugun sarkansu karshe ma dai kaga karshe ma ne saboda rashin komiya wani buga ko kuma wani ya ce tsohon banza kai tsohon banza ya aihuwa ya ka arme ta ta rufa maka asiri aka aihe ɗiyan da ƙarshen ta wasu sanadiyar su za ka shiga aljanna don da tana yiwa ma kai baka da aikin kirki ma ɗiyan ne za su zama maka sanar shiga aljanna kuma ka ce tsohon banza to kaga duk irin wannan kuskure ne lalle lalle ya zama to akwai mutuntawa shi yasa hatta da maganganu waɗanda suka shaye kamar maganganu na shin kumiya to yawanci a gaban sarkai ba ambatawa kawo maganganu wanda suka shahi na kumiya da abin nan tsakanin sarkai ba ambata wannan abubuwa musamman wanda suka shahi mu'amala na auratayya kaga lokacin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu zai tambaya cewa kuntu rajulan mazza'an kaga ai wani ya umarta yace li makanibnatihi indi to ka gaya musu wayewa addini ka ce ai shi addini ba ruwan shi da wannan ka zo ka kai abin nan ka gani babun idza dakhala alaikum masjid fala yarka rak'atayn in dai ku ya shiga masallaci ya raka'o'i guda biyu shi masallaci shine fiyayyen guri ban kasa shiga shi ba zai zama ba kamar ɗaya da shiga gidanka kawai ka shiga masallaci duk yanda ka ga dama kamar kana shiga gidanka in ka shiga masallaci kafin ka zauna ana buƙatar ka yi sallah raka biyu ko da manta ka in ka zauna kana iya tashi amma wanda zai shiga ya huta ya shiga ya huta sai ya sake tayyatul masjid nan gurin kenan malamai sun tattauna dangane da wannan wasu daga kenan irin hanafiya suna ga in ya shigo duk lokacin da zai shiga ya fita zai wasu bangaren malikiya da wannan suna ganye kawai su guda ya huta kamar kana da uzuri ne ka aje kayi a rolaye ka dawo ko baka yi ba ma babu mushkila ana bi kata da tusulami radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum almasjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ku shiga masallaci ya raka biyu kafin ya zauna in ka zauna ma kenan duka ya halitta kana iya yi babu bunyanil masjid na na'am na'am a bai nunawa wala junuban illa abiri sabilin hatta taftasilu sai dai mai janaba za ta iya kama shi a ciki sai kuma ya silale ne sai ya fita kenan kamar yadda Abdullahi ibn Umar haka ne yake kenan in ya kama ka kana ciki wannan daban misali a cikin mutum yake kwana ka gani kenan dole za a iya samun lokacin da mafarki zai iya kama shi donan kuma shi kenan sai ya fita kenan sai ya yi wannan kamar yadda ita ma walida din kaga haiza tana iya zuwan mata to kaga nan gurin sai ta fita ya zama to ta ne to amma zaman ta cikin kuma zarura ne shi kuma kenan sai ta yi kunzugu tun da ita ɗakin ta a daidai nan gurin ne yake to kuma sai ta zauna kenan na abu sa darura kamar yadda Aisha Annabi sallallahu alaihi ya ce nawilin khumra tace inni hayata yace inna hayata take lesat fi yadiki ai al'ada ki ba a hannunki ba take kaga wani uzuri ne da darura ya bada kenan shiga bin ciki amma a haka kawai siddan mace tana haita ta shiga masallaci bai halitta haka kawai mutum da jaraba ya shiga a shi yasa yi Allah ce illa abiri sabili amma kaga wannan uzuri ne zaka bi dakin ka yana gaba kenan kuciya ne zaka yi yanzu to wannan kuma mutum yana iya shiga babu bunyanin masjid wannan babu zai nuna mana gina masallaci da kuma tsarin yadda ake son masallaci ya zamanto an gina shi da kuma mahimmancin gina masallaci ta yadda za ka ga wasu guraren ba su mahimmantar da gina masallaci ba misali za ka iya zuwa ƙauyuka akwai ƙauyukan da za ka je ka ga kowa 'yan ƙauyen yana da gidan shi da ɗakin shi hamma da wani ɗan tanadin ɗaki na daban in ya tashi armi ma zai ƙara wani ɗakin shi ɗaya amma sai ka gaba su da masallaci wallahi mu in kun samu laraba nan su zo su mana masallaci ne yanzu maimakin a gangamu a haɗu a gina kaga ai kowa shi kaɗai ya gina gidan shi to yanzu gamuwa ce wa za mu yi mu hamsin mu yi ginin masallaci kuma sai gagara mu hamsin mu gina amma kuma kowa shi shi kaɗai ya gina ɗakin shi to ya ake bukatar gina masallaci ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala inna al-masjida kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labn وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل ولم يزل فيه أبو بكر شيئا وزار فيه عمر وبناه على بنيانه في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وآل عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساجي نعم نعم in bai ba tahiyatul masjid eh lalle makaruhi ne duk da waɗansu sun tafi akan umarnin cewa idan da kana rin fali arka rak'atayn sai suka ce kenan wannan umarnin yana hukunta wajibi sai suka ce kenan haramun ne mutum ya shigo ba tare da yayi ba kenan in ya shigo bai ba ya aikata kabira daga kaba'irul dhunub suka ce kenan akan wannan to amma an samu kenan sabai na manzana sassanan wasu sukan shigowa don saboda wani uzurin ba tare da kuma sun yi wannan ba kamar yadda ɗaya daga cikin sabai wani ya shigo ya zauna nan sanar sai ce wane kayi rako'inka guda biyu sai ce to tashi ka zamanto kayi wannan amma kauli rajihi kenan yi kin abu ne da yake mustahabi rashin yi kuma makaruhi ne rashin yi makaruhi ne kenan ba zai kai haddi na haram ba sai dai mutum ya yi sukul adam saboda kenan masallaci yana da ka'idan shida wannan ne shi ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kana innal masjida kana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masallacin manzo Allah sassa almasjid kenan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alce wadda take kenan al'adiyya saboda haka ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaniyan bil labin abin ginawa ne da tubali birgi na laka wasa bil jari rihin kuma da kaba wa umuduhu khashabun nakhli gimshikan da aka sa gimshiki gimshiki kin su kuma kenan kuri ne wanda yake na dabino fala mai zurfi abu bakar shi'a sai da bakar da yazo bai canza wannan rihin ba wanda yake na kaba bai kuma canza wannan birgin na laka ba bai kuma canza wannan gimshikin na kuri ba bai canza ba kan wannan haka wa zada fihi umar sayyidina umar ya kara mushi fadi wa banahu ala bunyanihi fi adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai gina shi a bisa matakin ginin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billabini shi ma dai ya yi shi da mi kenan birki na laka warjari shi ma dai ya yi shi da kaba wa ada umudahu khashaban sai kuma ya mayar da wannan gimshikin nashi ya zama to kenan kuri thumma ghayyarahu Uthman radiyallahu anhu ma'ana anan gurin mun lura zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu an samu futuhat an samu wadata an samu kaza amma a lokacin ma dai ba canza shi ba daga laka ba canza shi ba da kaba ba canza shi ba daga kuri kaga kenan ashe ba wai rashin kuɗi bane ba yasa aka ƙi mishi kawa da kuma ado ba wannan bane ba ثم غيره عثمان وزاد فيه زياده كثيره سيدنا عثمان sai canza shi ya mushi ƙari ta kusurwa uku ƙari wanda yake mai yawa wa bana jidarahu bil hijara katanga sai amfani da duwatsuna mankusha wanda suke masu zane wal qassa da kuma kenan sumunti waja'ala umudahu min hijara manqusha sai aka sa kenan gimshikin ya zamanto dutsi ne wanda kenan yake da alama wa saqafuhu bisaji kuma rihin sai zamanto kenan an rihe shi da da kuri kenan sai aka mai rihi wanda yake na kuri kaga anan sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu abin da ya kara mai kwari duba da kenan icce na kuri kaga gumta tana iya shiga shi zamanto kenan ya ya ya mutu wani lokacin to amma aka yi amfani da dutsewa kaga shi kuma kenan zai zamanto ya yi dadewa to duk abin da zai samar ma masallaci aminci da dadewa kaga kenan shine yafi dacewa a saboda ne ya zama wakafi in ya jima ladan kai jima mai makiyaci in kasa kaza to zai zama tsawa gini mai aminci kaga zaman shi gini mai aminci shi zai sami ladan kai zamanto ya tsawaitu kenan wannan hadisin hadisi ne wanda yake nuna mana tsari na gina masallaci ba wai abin da ake nema wajen gina masallaci ba shine kawata shi da kuma kenan yi masa kwalliya da kuma waɗansu ababe wanda malamai sun hanzara akan wannan duk da waɗansu suna ga irin su abu hanifa abin da aka yi kenan na baya-baya suna ga cewa duba da mutane gidajensu ya zama to ya canza suna raya gidajensu to ya zama to in har ba a raya masallaci aka kawata to zai bayi kenan mutane mai zai zama suna sakwa-sakwa da masallatayya to su suna ga kenan ya zama to masallaci an kyautata shi an raya shi ta yadda zai zama ya gidanka to zai yi bayuwa zuwa gani sai zama ya yi kima wajen ragowar waɗanda suke gama gari amma abin da yake nan duk yadda za a gina masallaci ko kuma a yi wannan ishi to kar ya zama to abinda za a kawata shi da shi wajen gini abu ne wanda zai fita daga haddi wanda yake na shari'a kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma sa'a amalu qaumin qattun illa zakhrafu masajidahum aikin mutane bai zamanto ya gurɓata da ɗaya ba sai lokacin da suka zamanto ne suna kawata masallatai kaga yahudu da nasara lokacin da ya zama sun watsar da shari'arsu sai suka shiga kuma make-make wannan sai kai su kawata coci-coci sai suka zama kawatawa suke amma kuma mi babu bautar Allah subhanahu wataala haka sai na Umar yayi umarnin gina masallatai sai ke ce akinnin nasa minal matar iyakum an tuhammiru am tusaffiru fataftina nas ku yi ma mutane dakuna saboda ruwan sama yace a hirgin ku kar ku dinga mai da shi jan launi ko kuma masara ta yadda za ku zama mai kuna fitinar mutane ma'ana kar ya zama ana shahela shi irin wanda za ka gamo yau kana kana sa launi a sa kaza sai da umar ya ce kenan sai ya zama to kenan an fitini mutane anas yake cewa ya taba huna bima la ya'maruna zai zama to suna alfahari da irin abin da ba za su zama to suna gina suna raya shi illa qalila sai kana abu kilaba wani lokaci suna tahiya da shi da jama'a da Anas bin Malik Allah kare ragare za su je gida Anas sai suka zo wucewa wani masallaci a lokacin sai lokacin sallar asuba sai sai Anas ya ce sallena law sallena fi hadal masjid da ma mun salla a wannan masallacin sai suka ce na fi masjidil akhar a mu je dai wani masallacin na daban a lokacin sai Anas ya ce ya fi anan nasu zamanu manzalar sassa ya ce wani zamani zai samu mutane ya tabahu na bil masajid za su dinga alfahari da masallatai sun mala ya umuru na illa kalila kuma ba za su raya shi bai dan kana haka Anas yake cewa ne la taqumu sa'a hatta tabaha an-nas bil masjid kiyama ba za ta tsaye sai mutane sun zama suna alfahari a masallatai ya tabahu na bi kathratil masajid ko kuma su dinga alfahari da yawan masallatai misali za ka ga sai su ce mu ƙungiyarmu tana da masallaci kaza e ƙungiyarmu da guri kaza masallaci kaza garinmu amma ta ƙungiyar kaza garin ta e ni masallaci ma to kai ma kama Allah wani ne wani lokaci wani alhaji mun gaisa da wani wani ce a ya alhaji wani alhaji wani aibe ma lahira shi ba ce alhaji wani aibe ma lahira shi ba kuma shi canza masallatan shi sai ya aibe ma lahira shi a shi a shi wai ya gina masallatai ba ya yi kaza wani aibe ma kai shi to ka irin wannan mutum ya ce masallaci nawa ne mutane da wasu taimaka ma addini mun masallaci nawa muka ko kuma mu aika inda kudinmu suke shiga mu ai kudinmu a masallatai muna gina masallatai muna gina kaza duk wanda yake so za a mushi ka gani shi ne yake sa ka ga wasu ma he an kira an jarida na yi dole sai an zo a kirawo a yi abin nan abdullahi bin abbas ya ce da ta zakharafin na haka ma zakharfata yahudu wa nasara lalle za ku kawata ta yadda yahudu da nasara suke kawata allah kare babu man bana masjidan babu ta'awun fi bina'il masjid wannan babu zai nuna mana halaccin taimakekeniya wajen gina ne masallatai ai kawo kawo kaga zamanin da abin da ake kenan misali za mu gina masallaci sai muka haɗu duka nan gurin mu hamsin kai kawo burgi kai kawo kaza kai kawo dutse kai kawo tabarma kai kawo kaza yanzu wani zai tsige wani wani zai mawar tsawon kaza an tsige ka baka cancanta ba ba na ma gori ba baka mun gori ba kawai da kowa ne na allah ne ka gari والله المستعان انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يحدث يوما حتى اتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنا لبنا وامار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويها أماري ويها أماري تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول أمار أعوذ بالله من الفتن taimakeke ne a wajen gina masallaci in za a gina masallaci su ake a taimaka ba wai kawai a bar mutum ɗaya ba kaga mu za ka ga ana nan sai a bar ma mutum ɗaya masallaci kuma shege sa sai ka ga ana nuna ko wani yanzu ya ga hotunan masallaci a kunne ba zai kashe ba saboda amma da ta gidan shi ce zai kashe saboda shi yake biyan wutai wani ya zo zai arwalla sai buɗe famfa in ya ga famfo a buɗe sai bar shi amma da gidan shi ne zai tsaya kashe amma yanzu shi wannan ba shi yake biya na masallaci ne ba kamar sai ga in ya ga masallaci a buɗe ba zai je ba gidan ladan ya amso ko mance a kai ya zo ya rike kan wani ya shiga ya sace kaza amma inda gidan shi ne zai tsaya ya rike saboda in an yi asara ce asara to kaga irin wannan abun so ake duka ayi tarayya in kaga ana gina masallaci ruwa ne birgi ne menene duka sai aka kawo sai dai in kaga wani ne wanda munazzama ta bashi aikin gini kai sai ka katan guda ka bashi kaga yanzu wannan tangulan da ka ba shi shi dan kwangila ne kenan yanzu ka kara shi to wannan sai ka bari in an ida sai ka so wani tabarma wani abu sai ka kawo dan da ka kawo ka bada to ai shi ka ba wannan ka shi ka ba ba tunda shi dan kwangila ne kawai gina yake ba ba shi bane ba da ajihun shi bane yake amma mutumin da sai ka siyo na abu sai ka kawo to kaga yanzu wannan kenan ka yi taimakeke ne akai ko kuma sai an nemo masu zubin dakin kaga sai zama domi duk sai a yi tarayya za a yi kaza sai a ce to ya kamata mu zo mu ma maimakon leburori mu kama in za a ɗauki lebura goma kun tsattara misali mutum kaza mu za mu da kare kaza zuwa kaza wannan zai da kare shi ke nawa shi ya wancan ya sai birgi ya sai zumunci mu ko mun ba da kare yanzu kenan ba mutum ɗaya bai gaba ki ɗaya mu ne muka gaba masallaci ne na al'umma duka ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sai annahu kana yuhaddisu yawman wata rana yana karantar da hadisi hatta ta zikra bina al masjid har sai da yazo kan gina masallaci fa kala sai ce kunna nahmilu labina labina mun kasance ce nahmilu muna daukan labina labina musa bai muna daukan birgi daya daya wannan zai dau tubali daya wannan zai dau tubali daya wa amaru labina tayn labina tayn amma shi kuma birgi biyu dama da wasu sai ce amma muri'a mushashatu iman saboda haka shi dama yan kololo ne yan gabade gabade ne wajen wannan ya ce to shi kuma amma birgi wannan ya nuna kenan akan wani abu na addini ba laifi bane ka nuna zakakuranci mutane suna yi kaɗan kai kuma ka dage ka nuna jajircewa da mika wuya da kuma abin da aka yi wannan bai daga abin da za ce ko ka zaƙe ko ka yi wani abu wanda yake na wannan shi kuma amma da bibi yake ɗauka farahun nabi sarsa sai annabi sarsa ya ga amma ya ga yanda yake ta wannan kokari faja'ala yanfudu turaba an sai ma ke ke karkabe ma amma kasatun da kaga ai birgi ne yake dauka na laka dole za a samu mi zubar laka a cikin shi kaga wa mutane wasu basu kawai Allah ne suka fata ba su mai da kansu komi ba sai Allah subhanahu wataala mai da su wani abu mutum manzo kwaya ɗaya zai zo gaban shugaban kafaran duniya amma sai ga shugaban kafaran duniya yana razali in kafiri ya gamu da su rabewa yake a hanya tsoron sai ke in aka ce za su kai farmakin guri tsakaninsu da kai farmakin tahiyar wata guda amma kafaran duk sun tsorata sarra tana cikinsu ya ɗuru ruwa ba su iya barci ba su iya kaza sau da maki ce musulta da robi masirar da shari har bayan tahiyar maki masu sabai da suke kan kai komu inda muka tsaya kan hanya mu'jizar ta annabta da sahamu da aka ba annabta da shi da al'umma shi ne aka ba ko mu inda mun tsaya kan gaskiya da waɗancan kafara tsoron mu sai dai su su ringa kawo mana jiziya suna mana daɗin baki a gani da tsoron mu kuma za su ringa to amma ni sai zaman to mukin kenan mun zama yadda muka zama wanda yasa kuma sai rauni ya zaman to ya shiga cikin mu sau da aka amaru lamina ta yi lamina ta yi fara'un nabi sarasalam sai ma ke gan shi yan fudu turabu alu a lokacin fajal yan fudu turabu alu sai ma ke sarasa yake kakkaɓe ne kuma kakkacewa a nan sarasan da shi wa ake aikin can gurin ba mun wuce ba a baya lokacin ana ginawa suna abin da mai suke cewa eh eh rajar da suke allahu la ashe illa ashe akhira ka gani fasir lansar wal muhajir annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani annabi sallallahu alaihi ake lokacin annabi sallallahu alaihi da shekara 35 shi ma da za a yi tajdidin ka'aba shi ma ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake saboda tawali'u na min ma kisa to nan ma sai ka kabe mi wai kuwa yana cewa wai amma yana cewa kai can amma kamar kalma ce ta tausaya ma mutum ka ce kai ci kuwa ne abin tausayiwa ne ta qatulu hurfiyatul baghiya jama'a waɗanda suke masu zalunci za su kashe shi yad'uhum ila aljanna yana kiran su zuwa ga sababin da zai jayo musu su shiga aljanna wa yad'unahu ila an su kuma suna kiran shi zuwa ga abin da zai iya jamu zai iya wa yad'unahu su kuma suna kiran shi zuwa ga abin da zai iya ja mushi ila an shiga wuta qala wa yaqulu ammar a lokacin shi kuma ammar sai yake cewa a'udhu billahi minal fitani ina neman Allah tsare ni daga fitina kaga shi a bangaren me yake zamanin fitina yana bangare na waɗancan wanda suke suka dace ma daidai wanda suka dace ma daidai amma kuma sai ce na uzu billahi minal fitan ma'ana ita fitina ko kai kake kan daidai ba za ka ce wato ai buri akan a kawai ne mutsarin Allah ne mutsarin Allah Allah tsare ka daga fitina idan ta zo baka san ba a kaka zai zai faru ka gani to shi yasa ita fitina wata ku fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa shi yasa tsarin musulunci la tasamannu lil al'adu kakkanin ga mu a kawo jihadi zamanin to kirkira ya je ya yi makomata wane ne ya je ya yi kaza ba wai a tunkaran bane ba zai yi yiwuwa kai ba hanya mai kyau ba zai zama zo ga mutu to aka ce lati zama nauri al'adu ba a san fatan haɗuwa da fitina nan gurin malamai suka ce fi'aƙen da amma da yake ciki shine bangaren sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu waɗancan su kuma jama'a ɗaya su ne ɓangaren sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu bangaren sayyidina ali suna kiransu zuwa ga yin mubaya'a da kuma miƙa wuya ga wanda yake shugaba wanda kuma wajibi ne yin da'a ga shugaba ɗaya ne daga abubuwan da addinin musulunci kenan yake bukata su kuma waɗancan kenan ɓangaren saɓani ne ma'ana saɓa ma shugaba ne to amma su a janibinsu saɓai abin da ya wari ba wai su ɓangaren mu'awiya sun yi abin da san ransu ba su a baban ishtihadi suna ga kamar dawowa ma'ana ya dawo ya bi su kenan wannan shine bangaren abin da yake daidai to su ijtihadin su ne sai zama kuma ijtihadin ya kai su zuwa ga me kuskurewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ijtihadin shi ne shi kuma ijtihadin shi sai dace da daidai to kaga abinda sahabbai suka fahimta abinda tabi'ai suka fahimta abinda dukkanin malamai na musulunci masu insafi salafus salih haka ne suka fahimta shi yasa bangaren sayyidina muawiya suna da ladan su daya na kuskurewa da su bangaren sayyidina ali suna da ladan su biyu kenan na bangaren dacewa da suke shi yasa babu wanda ya zama to a cikin su ya gafarta wani saboda san sa Allah subhanahu wataala ce wa ta'ifatan min almu'minina tatan fa aslihu bainahuma in jama'a biyu ta mu'mine suka yaki to kaga jama'a sai da Ali mu'mine jama'a sai da Muawiya mu'mine duka to sai zaman to kenan a wancan bangaren a halin fitinar sai zama kenan an kashe shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga a hadisin sai bayyana cewa bangaren zuwa suka dace ma ne bangaren da amma da ke aka leka to amma a wani bangare yake bangaren sai da alƙi kenan su ne suka dace ma ne ka gani lokacin Abdul Jabbar irin wannan ya dora yaran shi irin su margayi nuran nan duka kan irin wannan ya dora da ƙarshe shi nura amma aka zo ana muƙabala da shi akan wannan yana kafurtar da bangaren wancan na su muawiya suna nuna bangaren su muawiya sun yi kaza suna ta yi musu wannan suna ta nuna cewa kenan azzalimai ne sun yi kaza sai kaza saboda yadda ya cuce su ya dora su kan gungo farko to ana tahiya ana tahiya ana tahiya ana tahiya ka gani sai zama to kuma gabaki ɗaya ma abin nashi ya hutu su da ya suka ɗauka ai mustahili ne kokari ne yake fatahi ne aka mishi mukashafa ce ilimi ne wahabiya ba su gane ba yayi wahabiyan duniya ilimi ya fahimci sunnoni ba a gane ba ba san ban munafiki ne mulhidi ne ya koyi su da gaskiya suke mai shi shine da aka je karshe da ta bayyana shi nura ya ce to shikenan a za fira ku bayani wa dan ma ya nuna cewa bai tare da shi da aka zo mukabala ya ce ni ma zan kalubalanci sai na jefa mai ni ma tambaye ya ce kuma ni na san sun roki don da dama jahili ne mu yake ba mu rubuta abubuwa in yayi wannan kenan sai dubara ce yace almajiran shi ne suka rubuta shi kuma ba zai iya shi ya rubuta kin ba haka kaga sai Allah ya kubutar da shi Allah ya sa da rabon zai yi wannan daga nan an yi muqabala ba juma sai mutu ba juma Allah ya taimake shi bai mutu ba da wannan gurbatacce akida Allah ya taimake shi to su yasa suka dinga akan wannan hadisin suka zo aka dinga shan ta tabbata su aka dinga shan ta tabbata su ya ce a'udhu billahi minal fitan amma rikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shi zai mutu a halin fitina sannan kuma a bangaren daidai zai mutu amma sai ya ce a'udhu billahi minal fitan muna neman Allah tsare mu daga fitina mu kuma yau ne za ka ga masu neman fitina kawon fitina mutum kawai zai dauki salula ya dinga ya da yana fama haka fitina ko ya yi kokarin ya hada fitina kabilanci ko ya irin ya kuna wanda suka faru zamanin jahiliya duk zaka ga iri-irin wannan abubuwa suke faruwa wani zai zo ya ta kuka ya ce an cuce ni an yi kaza an yi wane ne ai kawai dan ya kulla fitina ya hada yaki tsakankanin al'umma to balle irin su yan boko haram yan wane ne duka zaka ga fitintunu ga sanan kala kala lokaci yayi ko kuna eh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah kenan sai mu tsaya kan nan gurin na
kamar mutum ne ya gina shi ne sai yi ta gini da wani ne masallaci eh to shi ma ya sai yi sai ga wajen da akwai masallaci da eh yawa sai ka can kamar wani ƙauye sun fara masallaci da suke sashi shekara da shekara su wanda ne ke da gini da ya yi ya bar wannan ne ya nuna ta eh tun da nan ne ke gini akwai masallaci da yawa da ya ko ya da kamar wani gini a nan ya nuna ta ya Eh, eh.
yi wasu ba kai kwarai kwa yayi wakafi ana iya canza shi daga wani guri zuwa inda yake maslaha zuwa wani guri wannan ya halitta in an yi wakafi ana iya canza shi zuwa ga inda ake bukata misali ka sa abu wakafi guri sai zama ba ba a rayawa shi kuma dan rayawa ne sai ka cire ka maida wani guri ko kuma kamar misali ka sayi wata mota motar da ka saye ta a dinga yaɗa addinin Allah sai ka gaba a wannan kana iya amshe ta ka maida ta zuwa ga wani bangaren da za a gudanar da wakafi duka wannan duka wannan bangaren wakafi ana ana yi yanda masala ka saya ma mutum qur'ani dan ya karanta sai zama shikin bai karanta sai ka amshi sai ka ba wani ba za a ce ba kai amai kana shi sai ka canza ka maida wancan inda za a raya wakafi din duka ana ma wakafi wannan Allah masara kenan karatun mu zai zama insha Allah sai bayan azumi bi iznillah ta'ala eh insha Allah Allah masalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهد الينا الايمان الدين وفي قلوبنا فرج الينا الكفر والكفر والنسيان واجعلنا امنا راشدين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
Allah